أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid al-ansar karkashin karatun littafin nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai zama to zaman mu na 25 a cikin wannan littafi a yau ranar litinin hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai ga ashirin da ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ishirin a satin da ya wuce mun tsaya a banki na ɗari biyu da tamanin da biyar yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na ɗari biyu da tamanin da shidda ya Muhammad al-Qahtani rahimahullah أدم السواك مع الوضوء فإنه مرد الإله مطهر الأسنان سم الإله لدى الوجوء بنية ثم استئذ من فتنة الولهان فأساس أعمال الورى نيتهم وعلى الأساس قواعد البنيان أسبق وضوءك لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترضان فإذا تشققت فلا تبالغ جيدا لكنه شم بلا إمعان وعليك فردا غسل وجهك كله والماء متبئ به الجفنان وغسل يديك إلى المرافق مسبقا فكلاهما في الغسل مدهولان وامسح برأسك كله متسوي مستوفيا والماء مسموم به الحزنان وكذا التمدمد في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان والوجه والكفان غسل كليهما فرد ويدخل فيهما العظمان غسل اليدين لدى الوضوء نزافة أمر النبي بها على استهسان سيما إذا ما قمت في غسك الدجى واستيقظت من نومك العينان وكذلك الرجلان غسلهما معا فرد ويدخل فيهما الكعبان لا تستمع قول الروافد إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان إهداهما نزلت لتنصح أختها لكنهما في السخف مثبتتان غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان نعم يقول محمد القحطاني أدم السواك مع الوضوء فإنه أدم السواك مع الوضوء فإنه مرد الإله مطهر الأسنان مرضى الإله مطهر الأسنان سم الإله لدى الوضوء بنية سم الإله لدى الوضوء بنية ثم استئذ من فتنة الولهان ثم استعذ من فتنة والحال فأساس أعمال الورى نيتهم فأساس أعمال الوالياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان وعلى الأساس قواعد البنيان أسبق وضوءك لا تفرق شمله أسبق وجوهك لا تفرق شمله فالفور والإسباب مبتدان فالفور والإسباب مختلفان فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا فإذا انتشقت فلا تبالي جيدا لكنه شم بلا إمعان لكنه شم بلا إمعان وعليك فردا غسل وجهك كله وعليك فردا غسل وجهك كله والماء متبئ به الجفنان والماء متبع به الجفنان واغسل يديك إلى مر- إلى المرافق مسبقا واغسل يديك إلى المرافق مسجدا فكلاهما في الغسل مدخولان فكلاهما في الغسل والقولان وامسح برأسك كله مستوفيا وامسح براسك كله مستوفيا والماء مسموح به الأذنان والماء مسروح به الأذنان وكذا التمدمد في وضوئك سنة وكذا التمر في وضوئك سنة بالماء ثم تمشه الشفتان بالماء ثم تمشي الشفتان والوجه والكفان غسل كليهما والوجه والكفان غسل كليهما فرج ويدخل فيهما العظمان فرد ويدخل فيهما العثمان غسل اليدين لدى الوضوء نزافة غسل اليدين لدى الوضوء نزاعة أمر النبي بها على استحسان أمر النبي بها على استحسان سيما إذا قمت سيما إذا ما قمت في غسل الدجى سيما إذا ما قمت في غسل الدجى واستيقظت من نومك العينان واستيقظت من نومك العينان وكذلك الرجلان غسلهما معا وكذلك الرجلان غسلهما معا فرج ويدخل فيهما الكعبان فرد ويدخل فيهما الكعبان لا تستمع قول الروافد إنهم لا تستمع قول الروافد إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان من رأيهم أن تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة يتأول قراءة منصورة بقراءة وهما منزلتان بقراءة وهما منزلتان إحداهما نزلت لتنسخ أختها كلاهما نزلت لنفسها أختها لكنهما في الصحف مثبتتان لكنهما في الصحف مثبتان غسل غسل النبي وصحبه أقدامهم غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان لم يختلف في غسلهم رجلان زادكم الله من فضله وتوفيقه ما da yake cewa a baiti na 286 adam siwak ma'al wudu'i fa innahu mardal ilahi mutahhirul asnani adam siwak ma'al wudu fa innahu mardal ilahi a wata waya kuma aka ce murdil ilahi anan kuma aka ce mardal ilahi ka dawwama kana mai asuwaki don saboda tare da alwala ka dawwama kana mai aswaki in zaka yi alwala fa innahu dan saboda wannan aswakin mardal ilahi ko murdil ilahi abin yarda Allah ne madaukakin sarki kuma muqaffirul asnani kuma hakko yana tsarkake haƙora kenan nan an ce asiwak ko audul arak ice wannan na aswaki audul arak wa bi hasatan arraqum minhu kuma an yi son danye daga cikin shi amma babu laifi kuma hallo ga bushashen amma mustahabi an yi son hallo danye daga cikin wannan ice na aswaki a cikin sunna wa yutlaqu ala kullu ma yunazzifu bihi al-fam kuma a larabci an ce aswak yana ɗaukar duk abin da yake tsarkake baki shi ma ana ce mai aswaki amma kuma a shar'ance wannan iccen na aswaki al'arak shi ne ake ce ma aswaki shi ne ma da yake cewa mutsaffirun asnani yana tsarkake haƙora don saboda hadisi ne kamar yadda ahmad da ibn maja suka rawaito هو مطهرة للفم ومرضاة للرب shi aswaki abin tsarkake baki ne kuma hannu abin yarda ne ga ubangiji ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin haka daga hadisin aisha a nan malam muhammad al-qahtani rahimahullahu ta'ala yana umurtar mu da almudawama ala siwa mu ringa dawwama kullum kullum akan aswaki fi kulli waqt a kowane lokaci wa ta'akkad zalika inda kulli wudu kuma har to sai ya kawo shi ana yace barantana a kowace alwala mutum ya ringa yin aswaki wa inda kulla salat da kuma kowace sallah wa inda qiya wa inda al-qiyam min an-nawm kai da mutum in ya farka ma daga barcin shi wa ba'da ta'am kuma har da bayan ya ci abinci وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله تعالى yana daga cikin mafi falala ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala yake son su aswaki kenan wa min sunan al-mu'akkada kuma yana daga cikin sunnoni masu ƙarfi dan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake aswaki kowace sallah kuma yake cewa laula an ashukka ala ummati in ba a dan ina tsoro ba in tsananta akan al'ummata ba la'amartahum bisiwa inda kulli salatin da na umarce su da su ringa yin aswaki a kowace sallah a wata ruwaya aka ce laula an ashukka alal mu'minina a wata ruwaya kuma aka ce laula an ashukka ala ummati a wata ruwaya ce ba ina ba dan ina tsoron in tsananta ba akan mummunai a wata ruwa kuma ta ce ba dan ina tsoro ba in tsananta ma al'ummata da na umarce su da su ringa yin aswaki a kowace sallah kowace alwala hadisi wanda muslim ya rawaito daga abi huraira a ruwaya ta buhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cewa aksartu alaikum bisiwa ina muku wasiti ku yawaita yin aswaki hadisi wanda ya zo daga anas wani hadisin wanda Buhari ya rawaito daga Huzaifa kana Nabi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layl annab sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi daga cikin dare daga barci yushawwisu fa yushawwisu shawwisu yana kurkure bakin shi bisiwaki da aswaki yana walamma su ila ummuna aisha kuma lokacin da aka tambaye uwarmu Aisha da Allah ta tabbata a gare shi ummu mu'minin an awwalu amali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala albayt wani aiki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fara yi in ya shigo cikin gida qalat sai ta ce kana idza dakhala ya kasance idan ya shigo cikin gida abin da yake fara yi yabda'u bisiwaki yana farawa ne da asuwaki hadisi wanda ahmad da ibn abi sheba da ibn maja suka rawaito yana daga cikin dalilai wanda suke nunawa akan asuwaki sunna ne kuma abu ne mai amfani kuma annabi ya rike shi kat har ƙarshe lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai rasu ya yi amfani da asuwaki fa'alahu fi akhir al-adha a mintuna na ƙarshen rayuwar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki haisu amara ummul mu'minin aisha saboda ya umarci uwar mu'minin aisha da Allah ta tabbata a gare ta as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya iyan mai gaskiya da Allah ta tabbata a gare shi an tanawalahu siwakan da ta kawo mai aswaki da ta kawo mai aswaki a cikin ruwaya falayyantuhu sai ta ɗan rede shi ɗan gyara in za a yi aswaki sai an gyara wajen wannan bakin don ka a sa tice ticin wannan baki wa tsayyabatu kuma hallo ta gyara shi ta tsarkake shi ta wanke shi wa dafa'athu ilayhi hallo sai ta meka ma annabi saboda annabi a lokacin duk bai iya wannan abu bi akhir lahza fastanna bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aswaki kamar yadda zuwa cikin sahihai a ƙarshen wafatin shi ana gab da ya rasu sallallahu alaihi wa sallam yana wannan yana nuna akan falala na aswaki kai ya tabbata har a likitance a asalin hadis likitoci sun yi bincike sun gano cewa akwai wani sanadari a aswaki wanda babu sanadarin a cikin makilin da sauransu ga har ya kai inda aka ci gaba yanzu ya ake ɗauko wannan asuwakin ake kai shi can inda babu shi hannu sai a ringa yin makilin da shi da mafi yawa za ka ga makilin in ka karanta na kirkin ne an rubuta an ce akwai al'araka a cikin shi kenan don saboda mahimmancin asuwaki kuma hannu da abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi to akwai tsira a cikin shi a duniya kuma akwai tsira a cikin shi a lahira sai malam yake cewa bayan ya yi bayani akan asuwaki malam sai fara bayani yanzu akan alwala sai malam yake cewa a baiti na ɗari biyu da tamanin da bakwai sammin ila haladar wudu ibiniyatin sun masta izmin fitnatil walhani fa asasu a'malil waraniyatuhum wa alal asasi qawa'idul bunyani ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala in zaka yi alwala kuma tare da niyya bayan ka yi niyya sai ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a nan anniyya mahalluha alqalb niyya gurin ta zuciya ne wattalaffuzu biha bid'a kuma ambatan niyya to bid'a ne babu rawahu kaza rawahu kaza an waye ba a samu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai in kayi niyyar alwala a zuciyar ka zakkasa ka kudurce shine wannan suna ta manzon Allah ba ka zo ka ce ba ya Allah na yi niyyar alwala alwala ta sallar da asar ko ta sallar magariba ba hadin wannan bid'a ne bai samo asali ba daga hadisi bai samo asali daga alqur'ani mai girma ba yana a zuciya ne kuma kowane aiki ne an yi niyya in ba a yi niyyar ba ya zama banza dan saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya innamal a'malu binniyat wa fi riwaya binniya wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها وفي رواية أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه dukkan aiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yana da niyya kuma na da mutum abin da yayi niyya kenan niyya a zuciya ake yin ta bayan mutum ya yi niyya sai ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala in zai yi alwala kenan shine malam yake cewa سمي الإله كأنبت الله لنا الوضوء وجعل والله بنية باين كاينية ثم استئذ من فتنة والحالي sannan ka roƙi Allah ya kare ka daga fitina ta shaiɗani ba a sa su a amalin wara don saboda tushen ayyukan bayan niyatu yana daga niyoyinsu ne wa alal asasi qawa'id bunyani shi kuma ba a yin abu sai da ginshiki ba a yin gini sai da foundation ba a yin gini sai da foundation ba a yin aiki sai da niyya sai ba da yake cewa asfi kudu a talatu fardi kishan da ku falkawu wal babu muftali dani fa idan ta shakta talatu ba da jayida lakin da ku shakun ila ilhani a nan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cika alwala isbabil wudu shine ke asbiq wudu aka ka cika alwallanka nan mutane da yawa ba san menene cika alwala ba yana da cikin cika alwala an ce a wanke hannu zuwa ko sau uku yana daga cikin isbabin wudu ka ɗan cika aka ɗan huce ka kawo kamar nan an ce a kawo almurafik bakin nan yana daga cikin isbabin wudu ka ɗan wanke ka sa murafikin a ciki har ya ɗan huce nan fahimna ina wannan al- yana daga cikin isbabul wudu kuma har sannan yana daga cikin isbabul wudu kamar yi so uku uku da ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi ana wankewa so ɗaya ɗaya ana wankewa so biyu biyu ana wankewa so uku uku yi so uku uku ba ɗaya bane da wanda ya so biyu biyu ko kuma ya yi so ɗaya ɗaya ba ɗaya bane ladan ba ɗaya bane ba barantana kuma har mutumin da zai daure a lokacin sanyi ya yi wannan alwallai alal makare wanda ba a san tabawa amma kai in ka taba in ba da shar'in bayan ba kullum ba kawai sanyi ne zaka ji kai isbahul wudu ka wanke su uku uku yana daga cikin da malai yace asbig wudu min al isbah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi na Abu Huraira ala adullukum ala ma yanhulla bihi al hataya shin bana nuna muku ba abin da yake karkare zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma sahabbai wa yarfa'u bihi darajat kuma yake ɗaukaka darajar mutum da darajar ka a duniya da lahira qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce tabbas muna so a nuna mana ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbabul wudu alal makari cika alwalla isbabul wudu yana da cikin isbabul wudu yana sa a kankare wa mutum zunuban shi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hallo yana ɗaukaka darajar eh, mutum kamar yadda ya zo a cikin waya ta musulun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadis eh, ga kalfi bin sabara da Allah ta tabbata a gare shi wani sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ne asbiqul wudu ka cika alwala wa hallil bainal asabi' حلل بين الأصابع هكا متين زي الولا زي وانجا تاين حلل التحليل بين الأصابع dan saboda ka abin lam'a tsakanin yatsa da da yatsa mutum ya sa ruwa ya haka haka a ƙawahuwa da hannu tsakankanin ya ko ina ya taɓa ruwa wa hallil bainal asabi wa balig fil istinshiqa hallo ka shaƙa ruwa sosai ya shiga illa an takuna sa'iman sai dai in kana mai azumi to ba a so kai almubalaga fi al-istinshaqu ba a so kai almubalaga amma in baka azumi to ana so kai hadisi wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i suka rawaito kuma Imam Al-Albani ya inganta da shi a cikin hadisin nan kenan akwai a sunna hiyar mubalaga fil istinshaq kenan nan kamar ba a so mutum yayi istinshaq ya shaƙa kwarai in yana azumi shi ne ma da yake cewa fa idza stan shakka fala tubalig jayyida in mutum yana azumi to ba a so ya shaƙa ruwa sosai lakinnahu shaqqun bila ifani kenan amma in kuma ba ka azumi to kuma hannu ana so ka shaƙa ruwa sosai sai ma da yake cewa a baiti na ɗari biyu da gomiya tara da ɗaya da na gomiya tara da biyu وعليك فرضا غسل الو... غسل وجهك كله والماء متفق به الجفنان واغسل يديك الى المرافق مسبقا فكلاهما في الغسل مدخولان ها أبيت بك سفوفين هل ولا أبيتنا ثمانين دليل تأكمية ترى لأكو وامسح برأسك كله مستوفيا والماء مسموه به الأذنان وكذا التمضمض في وجوهك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان ما لا يهي تحليل أتكن وانا أبيات الناشنا آية تتزو أتكن سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إن na idan kun tashi zuwa ya fi wanda kuka yi imani idan kun tashi zuwa ga yin sallah to ku wanke fuskokinku kuma ku wanke hannuwanku har zuwa marafikai kenan har zuwa gwiwa ta hannu sannan kuma hannu ku shafi kawunanku shi ne ma da yake cewa fardan wannan yana daga cikin farillan alwallah ko kazalika fardan yana daga cikin farillan alwallah gaslu wajhi ka kullu wanke huskar ka duka wal ma'u muttabi'un bihi al-jibnani ka wanke huskar ka duka tun daga goshi har sai ka kai zuwa ga gemu da tun daga wannan kunnan kuma har sai ka kai wannan kunnan waqsil yadayka ila al-marafiqi ka wanke hannunka zuwa ga marafigai musbigan tana mai dan wucewa kaɗan tana mai cikawa kar ka tsaya bakin nan baka cika ba na alwalaka ba sai baka bar lama musbigan tana mai dan wucewa tana mai cikawa fa kilahuma fil ghusl madkhulani da hannun da almarafik malai yace duka suna shiga cikin alwallai ba na in bane kai hannun in ma yana shiga cikin alwallai wamsa bi ra'sika ta shahi kawunanka kulluhu dukkan shi ya kama yana daga cikin farallan alwala kenan wa masmuhum bihul aznani wannan shafar da kai ta kai hannu ita za ka biye kuma hannu ka sa a cikin kunnanka ba wani ruwa za ka doka sabo ba kamar yadda zan mazo cikin sifatul wudu a cikin hadisi nan ba da jimawa ba in an ji magana insha Allah kenan za ka shafa kanka haka in ka maido ba sai ka sake wani doko ruwa ba ka sa a kunne ruwan da ka ɗauko ka shafa a kunne in ka bedo hannu shi ne zaka sa a cikin hannun na ka sa hannu ka shafa a cikin kunni su biya za ga mutane suna a tajdid bil ma'in da basu rufe wa hadhihi bid'a yana in ka dauko ruwa ka shafa ka medo kuma hannu sai ka sa a cikin kunni ba tare da ka sake wani dauko ruwa ba وكذا التمضمض حتى كركر باقي في وضوء فسنة wannan kuma to sunna ne ba farilla ba والوجه والكفان غسل كليهما فرض ويدخل فيهما الأزمان nan bayani da yawa kan wanke huska kenan tun daga wannan kunnan har zuwa wannan kunnan sannan tun daga ƙarshen aljaba a wajen ras har zuwa allihiya har zuwa gashin yin duka wannan kenan ake wanke su sai malam yake cewa gasul yadayni ladal wudu'i nazafatun غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أبيت ندري بيد ثمانين لشدة كده الغمية الشدة أمر النبي بها على الاستحسان النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني أكن هكني أكن كيوغا تاوى سيما برنتناما إذا كنت في غسل الدجا إذا متن يتاشي تكدري واستيقظت من نومك العينين أنا annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana akan cewa wanke hannu mana zafa ne tun nan da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da yanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wanke hannu wa'insu ba su gano ba sai kwanan wa'insu ba su gano ba falalar wanke hannu sai kwanan wannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yake cewa na zafa ce kadiba mutum so nawa yake wanke hannun shi a cikin alwala kadiba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa idan mutum ya tashi daga kwana ya wanke hannun shi sau uku dan saboda bai san ba a ina hannun nashi ya kwana bai san ba yaya hannun nashi ya kwana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni akan haka yake cewa nazafa wannan nazafa yake cewa a cikin alqur'ani yake cewa wasu ya baka fatahhir idan musulunci ya yi inaya da nazafa idan an mutum ya tashi daga barci kafin ya yi alwala sunna ce kafin da alwala hannun ka wanke hannunka so uku wai su malamai suka ce ai a lokacin kuma kafin ka sa su ne a cikin ƙwarya don saboda a ƙwarya ne mafi yawa makayi ake alwala yanzu ka tunda akwai sahanin wannan wanke hannun na farko ya wadatar malamai jamhur suka ce a'a ka wanke wannan ka samu ladan sunna kuma hannu ka wanke na alwala ka samu ladan alwala an gane ko kenan wannan shine yake cewa siyama idza kunta fi gaski dusha idan ka tashi tsakar dare wastai ka zata aina ka minan nauyi idan kuma hannu idanuwan da suka farka daga kwana kafin kai komi abin da musulunci ya umarta mutum ya wanke hannun shi so uku sai malam yake cewa a baiti na ɗari biyu da tamanin da da gomiya tara takwas wa kazalika rijlani gasluhuma ma'an da wanke kawakuwa hannu fardun wannan shi ma farilla ne wa yadkhulu fihi man ka'bani kuma hannu su ma ba zuwa ga ka'idan sau'in ba har sai an dan huce idan sawun wannan shine isbabul wudu kenan har sai an huce idan sau'in su ma su shiga a ciki wa yadkhulu fihi ma al ka'bani idan sawu na kafuwa su ma su shiga ciki la tastami qawlan rawafid innahum kada ka saki kai aiki da magana da fada irin ta yan shi'a ar-rawafid su a ra'ayin su ba a wanke kafa yan shi'a ba a wanke kafa an aka alwala min ra'ayin an tumsaha ar-rijlani su kawai shafa kawahuwa ne ake yan shi'a ba a wankewa su a wani shafa ne ake يتأولون قراءة منصوحة سن التأويل لو تآية ودى أنغوجي ودى قراءة بقراءة لو قراءة الوتا وكلاهما في السوق مسبوطتان كما دكا ونن رواية أقوس أتكين القرآن سنتبتا ما ننسخ من آية أو ننسها نحس بخير منها أتكين في أي سورة سورة البقرة ka gani kenan dukkansu sun tabbata ayoyi ne amma ɗaya ta goge ɗaya menene anan yan shi'a malam ya mana bayani ne akan mu kiyayi wannan ɗariƙa wanda ba su wanke kafa sai dai su shafa kafa alfirka abdalla almudilla arrafida menene suke cewa suna yin amfani da ƙira'a ta ibnu amir wa arjilikum wa ar jilukum qira'a ce daga cikin qira'a ta tabbata ta ibn amr wa ar jilukum bil haqq da kasara eh ita kuma wannan qira'a wanda ta goge ta wa ar wa arjulakum kenan ne suke aiki da waccan wa arjulukum kuma sai adiba to annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin shi sahabbai su kuma yare suka yi dan saboda a cikin alqur'ani mai girma ayoyi suna zawa inda suke a dunkule ba a warware su ba sai sunan manzan Allah take warware su ko kuma a kawo abu a ƙayyade sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya warware shi kamar misali a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bada zakka ya ce a bada zakka ba wanda zai hudu a cikin alkur'ani an ce in zaniya ta kai talatin za a bada kaza in rakun ya kai biyar za a bada kaza in kuɗi ya kai yan miliyan zai san su a san za a bada kaza a cikin alkur'ani duka babu wa fassara wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan ne a garko annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a cikin alkur'ani an ce a tsaye da sallah wa aqimus salata wa atuz zakat ya za a yi sallah a cikin alkur'ani babu addu'a rubuce sallah babu in mutum ya yi ruku'i ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi babu mutum ya ce an yi sujuda subhana rabbiyal a'la wa bihamdi babu attahiyya lillahi duka ba ka wannan annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam kenan to sai ajiba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi shafawa yayi ko kuma wankewa yayi shi ne kenan to annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shafa ba wankewa yayi kenan sai ka ga sun rubuta a cikin littattafan su su ringa cewa haza mazhab imam ibn imam at-tabari haza mazhab imam at-tabari dan su faddar da mutane shi kuma ba wannan tabarin bane wanda ya tafsiri akwai wani tabari shi kuma hallo dan shi'a yana daga cikin yaudara na yan shi'a kenan sai su sunan littafi samu ɗan garin ya yi littafi tun da ɗabari nisba ce ɗan garin ne a sami suna a kabari kawai a ce tafsira a kabari wanda bai sani ba sai ce ai a kabari an ce shi kuma kabari ne ta tsaya wanne na kirkin ko kuma na gaban na'am kenan shi ne wannan abubuwa suna da wannan littattafan da dama sai ɗalibin ilimi ya kiyaye kenan kenan dole mutum sai ya yi aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a baiti na ɗari uku da uku yake cewa wa sunnatul bayda'u inda ulul niha fil hukmi qadiyatun alal qur'ani ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hukunci ita ce qadiyatun alal qur'ani ita ce mai hukunci ita ce mai rarrabewa ita ce mai ciccirawa kenan sai a diba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace dan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku saurarawa wa inni utitu alquran wa misluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin wannan alqur'anin tare da shi kenan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi alqur'ani duka su wahayi magana annabi da alqur'ani duka wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin suratul najm na wa ba yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya furci dan san ran shi annabi baya furci dan san ran shi duk maganar da kaga yayi to wahayi ne aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin wannan abiyatin tun daga na ɗari biyu da tamanin da bakwai har zuwa na ɗari uku da uku malam ya mana bayani ne akan falala na alwala kuma da siffa ta alwala ƙarƙashin hadisi na hamran hamran maula ne na usman radiyallahu anhu ya samo hadisi yake cewa lallai usman bin affan yarda allah ta tabbata a gare shi da abi wa ya yi kira a kawo mai abin alwala wadu bi fata alal waw abin alwala shi ne ake ce ma wadu shi kuma alwala kuma a ce wudu da abi wadu ya yi ce a kawo mai abu ya yi alwala usman bin affan da aka kawo mai fagasala kabbaihi salasa marra sai ya wanke tafin hannun shi so uku bayan haka summa magmada wastan shara sannan ya kurkure bakin shi kuma ya shaka ba a raba su shi ma sunna ta zama za Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko ruwa guda haka ka sa a bakin ka ka ɗan rage ka kurkura ka zubda wanda ka ɗan rage ka shaka a hanci kuma har doka ka hetas malamai suka ce in son samu ne dukkan su ka yi su da hannu guda dukkan su kai su da hannu na dama in son samu ne haka ne a cikin sunna ta manzo Allah sai yujibu tayammunu fi sha'nihi kullihi in ka dauko ruwan haka da dama ka sa a baki ka dan rage kurkura ka zubda hannu ka sa haka hannu kai haka kai haka so daya sai Usman yi haka so uku bayan ya wanke tahin hannun shi ya kurkure bakin shi kuma ya shaka so uku ثم غسل وجهه ثلاث مرات sannan ya wanke fuskar shi so uku bayan ya wanke fuskar shi so uku sun magasla ya dahu al-yumna ila al-marafiq salasa sannan ya wanke hannun shi na dama har zuwa marafiq so uku sun magasla ya dahu al-yusra mislu zalika sannan ya wanke hannun shi zuwa marafiqai kwatankwacin haka so nawa kenan so uku wannan so uku wannan shi ma so uku sai aka ce sun ma masa ra'asahu sannan ya shahi kanshi tare da kunnen shi sai aka tsaya a nan so ɗaya ke sun ma gasala rushdahu al-yumna ila al-ka'bayn sannan ya wanke ƙafashi har zuwa ga idan sau so uku salasan so uku wai su malamai suka ci hanyar ta wanku so ɗaya wai su kuma sai su shiru su ce a kawo a wanke kawabuwar ta wanku sun magasar yusra mislu zalika sannan ya wanke kafa agun har zuwa idan sau kwatankwacin haka sun maƙara sannan usman bin affan da yake alwallah sai ya ce bayan ya ida wannan alwallai man tawadda'a man tawadda'a wudu'i hadha duk wanda ya alwala ta kwatankwacin haka to shi ne ya alwala sun makala sannan ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man tawadda ana hawa wudu'i haza duk wanda ya alwala ta kwatankwacin wannan alwala ta wani ji usman ya zo wanke ƙahuwa bai shafa ba wankewa yi idan duk wanda yake cewa shafawa ce shi ya kawo abin shi annabi ya ce duk wanda ya alwalla kwatankwacin wannan alwallar ta wai wanke ƙahuwan shi sun maƙama sannan ya tashi faraka'a raka'ataini kuma ya yi raka'a guda biyu la ya hadis fihi ma nafsuhu bukira lahu ma taqaddama mai zambi duk wanda ya cika alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya yi raka'a biyu to an gafarta ne abin da ya gabata na daga zunubai shi nan kaga wannan ruwaya ce wadda take nunawa akan cewa ba a shahar da kawahuwa sai dai a a wanke kuma duk wanda ya cika al-isbabul wudu to an gafarta ne abin da ya gabata na daga zunuban shi wannan yana daga cikin falalar da malamai suke kawowa ta alwala allo daga cikin falala ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya yi alwala ya kwana da ita to a gefen shi mala'ika yana nan zamune wannan mala'ikan daga ya kaɗan falka kawai ko kaɗan motsa a wutar waya sai mala'ikan nan ya ringa ma addu'a Allah ka gafarta mu bawan kawai don saboda ya kwana yana mai tsarki daga kaɗan motsa mala'ikan mala'ikan nan sai ya ma addu'a falala kwana da alwala ke da wani mutum ya yi alwala ya kwanta da ita yana da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin kariya daga shedani sannan kuma mala'ika yana gehenka daga ka dan motsa sai mala'ikan nan ya ma addu'a Allah gafarta ma bawan wani dan saboda ya kwana yana da alwala daga cikin falala ata alwala bayan mutum ya yi da alwala ta tabbata gara basa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata addu'a duk wanda ya yi ta bayan ya yi da alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a bude mai ƙofofin aljanna guda takwas ƙofofin aljanna guda takwas ne na wuta kuma bakwai za a bude mai ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda yake so ya shiga ta inda ya zaba hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi da alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين waj'alni min al-mutatahhirin bakin nan ne hadisi yazo wancan karin ba sai inda aka samu shi ba ga wanda fiyayyen halittu ya bari kenan duk wanda ya faɗi wannan addu'a za a bude mai ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda yake so ya shiga ta inda ya zaɓa wanda ita ce falala addu'a wanda in mutum ya ida alwala yake faɗa na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawon shi ne kuma ma'aikin shi ne ya Allah ka sanya ni daga cikin masu duba ya Allah ka sanya ni daga cikin tsarkakakku yana wani ita ce addu'a da mutum yake yi bayan alwala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين idan ka ga abu ne wanda baka minti ɗaya zaka faɗa kuma za a buɗe ma ƙofofin aljanna guda takwas a ce ka shiga ta inda kake so ko kuma ka shiga ta inda ka ga dama amma sai ka ga shaidan ya ruɗe mu in muka ida alwala ne ka ga wanda ran ba ruwan mu wannan fiki hutu fikihu ce ba sai an daga hannu ba fikihu ce wannan akwai malamai da suke ganin cewa duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawo siga ta istighfari yana daga hannun shaka na kenan wannan kiyasi ita ce kenan wannan sunna ka faɗi bayan ka idanunla ka yi wannan sannan hannu alwala tana kankare ma mutum zunubai tana kankare ma mutum zunubai ka wanke hannunka duk zunubin da kai da wannan hannun to ka wanke shi ka wanke huskarka duk zunubin da kai a wannan ka wanke shi kai har a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatankwacin cewa wai da za a ce akwai kogi a kofar gidan ɗayan ku ya fito ya yi ta wanka a cikin wannan wai shin wannan ya yi dauda an ce mai mutum mai dauda ne kullum akwai kulab a kofar gidanka ka wato kullum ya kayi wanka sai manzo Allah ta wannan ka mutum an ce mai mai dauda ne ya yi wanka sau biyar to haka ne kwatankwacin salawatul hamsa haka ne kwatankwacin alwala kenan alwala tana kankare mu mutum zunubai kuma yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ringa jaddada alwallar shi kamar in kayi alwalla allo kamar misali kayi alwalla da azama ba ta kare ba wannan alwallar taka illa asar ta zo kuma har ka sake yin wannan alwallar duk da an baka sake ba alwallar taka ba ta kare ba sallar taka ta yi kuma alwallar taka tana nan amma kuma in ka sake ya yi don saboda ka samu haske guda biyu aka ce alwudu alwudu nur alwudu alwudu nur alwala akan alwala haske ce yana alwala akan alwala haske ce alwudu alwudu nur sahabbai sun kasance ba ma sallah ba in za su fita gari zuwa kasuwa sai sun tsaya sai sun yi alwala sai suke fita haka magabata na kwarai suka kasance don saboda wannan annur don saboda wannan kariye don saboda wannan wanke zunuban kenan kuma alwala ta yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ta yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni ne ya tabbata ana wankewa sau ɗaya wajen wankewa sau uku uku kuma ya tabbata ana wankewa sau biyu biyu wajen wankewa sau uku uku hannu ya tabbata ana wankewa sau uku uku malamai sun kawo sharaɗi akan wannan wani su ce in mutum bai da dauda in mutum bai da dauda don saboda musulunci addini ne na abda in mutum bai da dauda kenan wannan mutum sai yi wai kuma suka ce barantana akwai matsala ta ruwa wanda babu ruwan da ya ishi kowa da kowa ba kuma wai kuma suka ce a'a sun yi ganin da a mutum ya wanke sau uku uku duk da wancan ba wancan wankewa sau biyu biyu ne sai suka kawo hujjoji kamar haka hujja ta farko sai suka kawo mutum ya yi wuturi don saboda hadisin da ake cewa inna Allah wutrun yuhibbul wutr Allah mara ne kuma yana son abu mara don ce sa sahabbai ko sadaka za su yi suna yin sadaka da wuturi ne ko sadaka za su yi misali za su yi sadaka ta da biyu sai su dauki da biyu misali bakwai su bada gusa bada takwas don saboda kwaɗayi na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah witr yuhibbu al-witr hujjar ta biyu akan wankewa sau uku uku suka ce don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi yawaita haka fiye da wancan sau ɗaya ko kuma sau biyu biyu sannan hujjar su hannu akan wankewa sau uku ya fi lada sai suka kawo akan cewa don saboda dauɗa ce za a wanke ta sau ɗaya ba ɗaya ba ne ba da wanda ya wankewa sau ɗaya da wanda ya wankewa sau biyu barantana wanda ya wanke sau uku idan akan haka malamai suka kai akan cewa cikan lada mutum ya ringa wankewa sau uku uku cikan lada ya wankewa sau uku uku kenan shine wannan mustahabi duk da wancan babu laifi in mutum ya wanke sau ɗaya ko kuma in mutum ya wanke sau biyu biyu ko kuma in mutum ya wanke sau uku uku an yana daga cikin sharaɗi na alwala mutum ya samu waje tsarkakakke kafin mutum ya alwala ya samu waje tsarkakakke ba wajen da in kayi alwala ba ka zuba wani wari zai tashi ko kuma a'a akwai wani najasar da za ta kai da ka tado ta har ta watsin maka idan ka kurkure baki ka zuba ruwan akwai wani ruwa wanda ya fi wani ruwan alwalan yawa zai tashi ya watsin maka yana yana daga cikin na dubba na alwala mutum ya samu waje tsarkakakke mutum ya samu waje tsarkakakke sannan yana daga cikin ladubba na alwala mutum ya gaggauta sai ya ringa bari waje har ya bushe amma a malamai suke sa cikin alfawar cikin fara'idul wudu gaggauta alwala gaggautawa kada ka ringa yi kana yi kana surutu kana yi kana surutu ana jira ka ida baka ida ba wannan wajen ya bushe wannan wajen baka yi a gaba ma ka same ruwa kenan yana daga cikin ladubba na alwala da wanda har malamai ake sa cikin alfawar na gaggautawa kenan mutum ya yi gaugawa ya ida alwala ba tare da bata lokaci ba kan mutum ya ja lokaci wajen yin alwala kenan ba a son yin haka mutum ya yawaita sulu an akwai malaman da suke cewa alhadis yukrahu alhadis a sana'ar wudu ba aya wacce ba hadisi ba ne ba ana yin magana ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana amma abin da ake so a nan malamai kakka shiga wata hira wadda ba ita ba tana wanke wani zinihin wani zinihin yana dan saboda kamar yadda muka wajen a darasin da ya wuce halshe shi na na kuka ce maciji ne halshe maciji ne kamar yadda eh, imamu shafi'i yake fada ihfis lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'banu kenan wannan shine a takaice malam ya yi bayani akan asuwaki da falalashi kuma malam ya yi bayani akan alwala mun tsaya a banki na ɗari uku da uku satin sama insha Allah za mu tashi a banki na ɗari uku da hudu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya biya bukatunmu gabaki ɗaya na alheri Allah ya bamu alherin da ke cikin duniya da na lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين